أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بجيا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصلك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين gode Allah da ya sake gwada mana wannan rana mai albarka rana ta juma'a kuma a cikin wannan rana a cikin wannan wata ta watan ramadan wato yau bakwai ga watan ramadan kenan hijiran shugaba annabi muhammadu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da takwas ga watan hudu 2022 miladiyan annabi isa alaihi salam muna cikin suratu maryam alaihi salamu aya na aya na sha tara allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa qalat anni yakunu li gulamun walam yansasni bashar walam kubagiya sai da Maryam alaihissalamu yayin da mala'ika ya yi tajalli gare ta bayyana da ta ji tsoro kamar yadda je makaranta ya ce mata shi ɗan aikan Ubangiji ne ya zo ne mata kyautan ɗa kuma ɗan zakiyan wanda yake tsarkakakke wasu malamai suka ce ma'ana annabi to ƙalat sai ta ce masa anne ya kuni li waladin ko ta yaya ɗa zai kasance gare ni walam yansasni basharun wani mutum bai taɓa shafana ba wani mutum bai taɓa shafan jikinta ba ballantana ya kwanta da ita to ta yaya da ta ayu walam yansasni basharun ta ce kuma walam aku bagiyan ban zama kuma mazinaciya ba ni ba zina ne aikina ba wani ma bai taɓa shafan jikina ba ballantana kuma wato wani ya zamo ballantana a ce na ayu don yana daga cikin baiwa da Allah yake wa mace a ce hatta ya aure wani namiji bai taɓa shafanta ba wannan baiwa ne ba kowa Allah yake mata haka ba haka shi ma namiji har ya aure bai taɓa zina ba ba kowa ne Allah yake masa haka ba Allah ka kare mu in ka lura ko yan aljanna ma Allah da yake sifanta mana sai ce lam yadmi sunna insun qablahu wala jan ko bi ayyi ala rabbikuma tukazziba aga ce su yan matan aljanna hurun makasuratin fil khiyam wato fararen mata ne wanda takaitattu ne su a cikin tantuna lam yadmi sunna insun qablahu ba wani mutum da ya taba shafan su duk da a nan la'alla tana maganan a la'alla kinaya ne na walam yin sasni basharin ɗin la'alla kinaya ne la'alla tana nufin ba ta taɓa yin zina ba duk da dai dama ita kuma ko dama hakan aka fassara dama ita wani bai taɓa shafanta ba haka take to sabila da haka anan ma ana iya koya mana iya tarbiyya na magana shi musulunci yana koyar da iya tarbiyya na magana a ko mata na sunna sai ka ji ƙur'ani yana cewa hunna libasin lakum wa antum libasin lahum hunna libasin lakum wa antum libasin lahunna Allah ya ce su mata sutura ne gare ku sai aka kira su da sutura sai da kinaya na irin wato ai wato sunna na ma- na ma- na ma'aurata ba su a dinga faɗan magana tsiraran ta haka babu tarbiyya a ciki to musulunci to da yawa sai ka gana irin wannan maganganu ba ka- sai ka ga ana magana na kinaya wanda hankali zai iya ganewa wannan to ana iya gane mutum mai hankali wanda in dai magana yakan yi irin wannan da koda kama ruwa ne mutum ya ce ina ne ake kama ruwa ya fi tarbiya ya fi ladabi a kan ya ce ina ne ake kaza ballantana kuma mutum ya ce ina ne ina ne ake ban ɗaki don ban ɗaki a hausa ma da bambanci da kama ruwa ko to ya fi mutum ya zo ya faɗi ainihin maganan gatsau ko to shi duk irin wannan ana so mutum ya koyi tarbiyya irin na magana to ta ce walam yansasni basharun ba wani mutum da ya taɓa shafana walam aku bagiyan kuma ban zamo mazinaciya ba Allah ya kiyaye mu
قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقديا
أكبر قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا sai Allah ya ce kala kazaliki mala'ika ka yace mata kala kazaliki yace haka dai kaman yanda ke ma kike din nan dai haka kuma Allah ya shirya abu kala rabbiki kuma haka ba ubangijinki ya faɗa kamar yadda aka gaya wa annabi zakariya ko kala kazalika kala rabbuka huwa alayya hayyin ko a kala kazalika kala rabbuka huwa huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a nan kuma ya aka ce huwa alayya hayyin aka ce wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya sai Allah ya ce haka dai yanda kike din nan dai haka dai Allah ya ga dama haka ya sai ki aihu ba tare da miji ba kuma ƙala rabbiki haka kuma ubangijinki ya faɗa biya da haka wali naj'alahu ayatan linnasi Allah ya ce mun yi ne haka dan ya zamo aya na dan ya zamo aya ga mutane wali naj'alahu ayatan linnasi dan mu sanya shi wannan abun aiwon ya zamo aya ne a mutane kuma ka aya ne annabi Isa inda an haife shi babu babu uba ko ba mahaifi ya ka haife shi haka kuma Allah ya ga dama kuma ya yi shi annabi zai haka Allah ya ga dama duk wannan Allah ya ce ya yi shi ne don ya zama wani aya da Allah ya ga dama mu ma da ya yi ma daga sama kamar yadda ruwan sama yake sauka kowa ko ya dai a ji ya jefo an jefo shi garin su ya dirko kowa ya ji an jefo shi a gidansu to da kuma aka aka yi dan adam da shi dan adam yana da bambanci da shauran halittan Allah to da abun kuma zai zamo akwai wato yawa akwai ɗimuwa da yawa da kuma abubuwa da yawa to ɗan adam an yi shi ma da iyaye kana ganin da ya sargance ya nemi ya gagari mutane to ina kuma an yi shi ba iyaye ai sai abin da ya ga dama yayi to Allah komai nasa akwai hikima a ciki walla ja'alahu ayatan linnasi dan mu sanya shi aya ga mutane wa rahmatan minna kuma ya zamo ra- jin kai gare mu don ni'ima ne gare mu rama kawai muka yi haka wa kana amran makadiyan kuma al'amari ne wanda ya riga ya zamo abun hukuntawa ba neman wani dogon bayani kawai wannan al'amari ne haka Allah ya hukunta shi sabiya da haka hakan kuma ya zamo na'am
فحملته فانتبذت به مكانا قسيا
فعملته فانتبذت به مكانا قسيا ف- فعملته كو sai ta ɗauke shi fantabazat bihi sai ta tafi da shi makanan cikin wani wuri ƙasiyan wanda yake mai nisa yawwa to a lokacin an ce mala'ikan nan na gaya mata haka sai ko ya hura iska a ajihun riganta a wani ruwayan kuma a wuyan riganta kawai nan take sai kawai ciki ya shiga yana gaya mata cewa na zo in baki ɗa ne kuma da ta ce ya dace ta haihu ba ɗa ba kaza kawai hura iska da ya yi a wuyan riganta ko a jihunta shikenan sai kawai ta ta yi ciki a nan take a lokacin kawai shine kawai sai ta ɗauki cikin ta tafi da shi can wuri mai nisa kuma ka duba da yadda Allah yake gwada mana yadda ita Maryam ita siddiqiya ce ba annabiya ba ce tunda babu annabiya ko e, babu annabi mace babu annabiya mace tun Allah abin da ya gaya mana cewa wa ummuhu siddiqatu kana ya kula ni dani mahaifiyan annabi Isa siddiqiya ce ita a wilaya tana mukamin siddiqiya ne da ita da ɗanta duka suna cin abincin ji Allah ya ce to ya da ce su alloli ne eh sabi alaka siddiqiya ce ita ita waliya ce to yanzu da da ka zo ka ce ma wani bawan Allah ai wani dan wulaya har magana yake da mala'iku sai ka ji wani ya ce ai ƙarya ne eh sai kware da gaske ya ce bid'a ne ƙarya ne ko ya ce malamin ma boka ne sabi da kawai tsaban wai ya ji karatun da ya wuce hankalinsa alhali kuma ga ummariyan nan ba al'umman annabi Muhammadu take ba amma kuma Allah azurta ta da tana iya magana da mala'ika mala'ikan ma mala'ika jibrilu to ashe idan kamar yadda je muka faɗa in matsayi ta kai matsayi akan yi abin da mutum zai sha mamaki dan wulaya lamarin sama ɓoye shi ne ake yi ainihin sai a lahira amma kana so ka ga wulaya ka ga karama to ka duba malaman technology yadda suke kera abubuwa na ban mamaki to nan da ka san ashe akwai waliyai in dai wanda suke kafirai ba su sallah Allah dai hore musu irin wannan tasirifi na duniya yadda suke juya duniya yadda suka ga dama su yi abu kana zaune a ɗakin ka yanzu ya kai abu duk duniya ana kallon ka ko yanzu wannan karatu mun ba a shafin sarki zaki muke yi ba to shi mai shafin fa yana amerika ne to da da ne yanzu ka faɗa ma wani ba ya ce maka ƙarya ba ne yanzu yana amerika ne kuma duk duniya inda mutum ya yi linkin da shafin da ya kama ya gani to yanzu gashi muna bauchi a malam goji amma na amerika kuma na connecting da mu yana abu kuma cikin mintuna wannan ba ilimi bane ka haka to yanzu in an ce maka waliyu shi kuma yana magana da abin da yake bangon duniya yake musu wanda fa Allah ne ce zai zamo jinsa zai zamo ganinsa zai zamo hannunsa kafansa ko to akwai yanda Allah baya ji ne Allah ya sa mu cika da imani akwai bayan Allah duk lalacewan zamani akwai bayan Allah duk lalacewar zamani akwai bayan Allah sai dai wanda suke lalatattun su ninninka mutanen kirki a yawa ko amma daga zaran an ce ba mutanen kirki wala duniyan ba za ta zaunu ba akwai bayan Allah da za ka wani shi bai ma san bacci da daddare ba kullum su ne suke addu'a Allah kar ka kama mu da abin da wawaye suka yi to irin su ne suke addu'a duniyan take zama amma yanda ake shishigi wa Allah wannan irin zamani namu ba din irin wannan bayan Allah koye ba waliyan ba wallahi da ta jima da fashewa duniya musamman ma irin kasashen mu ma na musulmi kana ganin ha kawai fa da a zo gari ba a zo gari wanda yana da al'umma akalla mutum dubu goma a zo cikin dare kawai a tarihin su babu gaira ba dalili su ba an ce in ta'adda ba su ba sun yi kaza ba wanda suka zo suna kashe sun ma da da a same su a ce dan Allah ne suka muku babu abin da za su eh dai kawai ka samu wasu na magana suna ce a gaya ma gwamnati ta sake shiri to mutanen garin su ne gwamnati ai sun san yadda gwamnatin take ba ya je ba amma sabila da to shi Allah babu abun da ya fusata shi kaman ka zo kana bata masa plan ɗinsa shine halittansa ya zo ya halittansa kawai yanzu kai ne kai ginin gida kawai ka zo ga wani da diga kawai ya zo samu wani bangaren gidan in ya rushe kawai ya sa tebur ya watsar a wani rami da Allah ran nabin ka zo ta yada ka fara masa ko kuma ya samu garken tumakinka ko yana ta sharbe su ya ji rauni ma wannan da adda ya kwada ma wannan sanda ya ta zama gurguwa ta fita tana iyu dan Allah ka zo ne da ka masa in ka ka duba fa kai fa kenan ba fa kai ka halitta ba kai ka saya to ina kuma wanda shi ya halitta to Allah ya sa mu cika da imani sabila da haka sai da Maryam Allah ya ce menene fa malatu fantabazat bihi مكانا أسيا نعم
فأجاءها المكال إلى جزء النكلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
فجاء المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا da ta tafi wannan waje nesa ɗin kawai sai naƙuda ya zo mata almahadu shine naƙuda ba ja almahadu ne naƙuda ya zo mata ƙalat sai ta ce ya laitani mitu qabla haza ta ce ya kai tona ina ma da na mutu kafin wannan rana ne yau wa kuntu nisiyan in zamo mantuwa mansiyan abun mancewa ina ma da na mutu an manta da ni tuntuni sabila da irin wannan abu kuma mene akwai tashin hankali a ciki budurwa kamammiya wanda ta rayu a masallaci ‘yar mutanen kirki kawai a ce daga ta ɗan fita wajen gari a wani ruwayan kuma a jiya da makaranta da yake cewa fatta kasar min dunihin hijaba fara sanna ilaya ruwa na fata masalla basharan sauya da ta ɗan tafi ta riki tsari gare su a wani ruwayan suka ce ta tafi ne wato kamar ta yi al'ada ne sai ta tafi ta je ta riki wani tsari ta wani shinge sai ta yi wanka a wajen to ta yi wanka ta sa kayan ta kenan wani ruwayan koyo jibril ya bayyana mata shine take ce masa ina neman tsari gare ka tunda ya bayyana mata a mutum ne in dai ka zama mai tsoron Allah shi kuma ce ni dan aikan ubangiji ne to sabila da haka dole ta shiga cikin tashin hankali sabila da shi jarabawa in ya samu bawa in dai mutum na da imani yayi saban Allah to gaba ɗaya damuwa yake ana iya gane mutum bai saba wannan aikin ba sa'ilin da yayi barna koyo wani saban Allah gaba ɗaya kan ji ya damu shi ne har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka to fa anta mu'min annabi ya ce idan kyawawan aikinka ta faranta maka rai ka tuna ka gode Allah Allah ya baka iko kana na fulfili kana farilla kana zikirori kana sada zumunta kana da aika alkhairi ka tuna ka gode wa Allah ba dan alfahari ba hakan ya ma daɗi wa sa'atka kuma sayyi'atuka munanan aikinka kuma ya bakanta ma rai da ka tuna na taɓa yin fa kaza kai bakin ciki me yasa na aikata wannan na taɓa kaza me yasa ne kaza na taɓa kaza to annabi ya ce fa anta mu'minin kai mu'mini ne duk wanda zai tuna kyakkyawan aiki yayi farin ciki ya tuna mummuna aiki yayi bakin ciki shi mu'mini ne to amma ana iya gane mutum bai da imani wanda ya ɗauki saban Allah kawai kaman halal ya yi sabo bai dame shi ba ya yi sata bai dame shi ba ya sha kwaya ya ci mutuncin wani duk bai dame shi ba to wannan imaninsa ta zuciyarsa ta bushe ya zama abin da ake cewa zuciya ta bushe ba imani a ciki dama yana daga cikin alaman imani kunya haka annabi ya ce alhaya'u minal imani wanda ga mutum bayi da kunya dai aikata komai mu kowa to a'udzu billahi zuciyarsa wannan ta bushe babu imani a ciki sai dai a ce Allah ya shirye shi su biya da aka yi sa ta sai da maryam ta damu ainihin da irin wannan ta ce ina ma da ta mutu ta zama mantuwa abun mancewa sabila da su mata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an jefa musu kunya mata wato irin yadda Allah ya halicci yanayinsu da na maza yanayin halittansu na mata ya ninninka na abin da Allah ya halicci namiji da shi irin na abin da ke tsakanin mace da namiji ya ninka amma annabi ya ce walakin alƙa alaihin alhaya'a su an jefa musu kunya ne to mace in ta yi abin kunya ta kan fi namiji damuwa ya sa idan ta fada cikin tarkon shaidan to ba a so a ta gaya mata maganganu na tashin hankali abin da ya kamata a gaya mata ko ya ce ubangiji fa Allah haka ya riga ya shirya wannan abu ya faru in dai ba ta mai da abin haka aikin ta bane irin ta ki jin magana din nan ka san shi wato tarbiyya na iyaye ne amma shirya na Allah ne shi kuma kiyayewa gaba ɗaya ma na Allah ɗin ne sai ka ga wani mutumin kirki ko wata mutuniyar kirki an shaide ta kamar miya ne amma silamis ta shaidan sai ya shigo mata wai amfani da wani lalacaccen mutumi sai ka ga ta yi wani abin da ya zamo abin kunya wanda kuma da da yi da da tambayi wanda suka santa da ce lalle ba a santa yawa da wannan hali ba to irin wannan jarabawa ne haka Allah ya shiryo mata yawa wata kuma kaga kuma gagararriya ne kuma amma ta gama gagaran kuma baka ji ta irin wannan ba sai dai an sai dai ta dai gagararriya ne to irin wannan in ya faru to ba a gaya wa mutum mummunan magana ba a gaya mata mummunan magana sai dai a ta kokarin cewa ta sani haka Allah ya shirya kuma in dai ta yi nadama ta tuba to Allah zai karba ba a ce aike kan tab aikin lalace ai shi kenan kin jawo mazuriya abun kunya kin to mata irin raunin zuciyarsu wata ya ta nemi ka ta kashe kanta to kuma su wanda suka faɗa mata wannan maganar su suka raɗa halaka ta shi tarbiya irin na rayuwa idan mutum kamamme ya fada a tarkon shedan to abin da ake nema ya je ya ta istighfari ya tuba tsakaninsa da Allah idan ba manta ba bara mun karanta wani karatu daidai ayan nan da Allah subhanahu wataala yake ce aqimis salata liduluki shamsi ila gasaqil layl ko wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashuda ina tsammanin wannan ayan ne ko ba karanta a can cikin suratul hud a aqimis salata darafayin nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibuna sayyi'a zalika zikri lizakirin wannan ayan sanadiyar saukanta shine wani sahabi an tafi yaki yana daga cikin masu uzuri wanda annabi ya basu su kula da gida to shi an kasuwa ne dabino yake sayarwa sai wace mace ta zo matan aure ne ta zo za ta sayi dabino a gurinsa sai ya ce mata in ba manta ba mun karanta wannan kissa sai ya ce mata ga dabino ai wanda suka fi wannan ma kyau aina a cikin shago ta ga wasu ne a waje irin da ta auna sai ce ai ga wasu da ta shiga shago ganin shago ganin na shago sai shedan ya shiga tsakaninsu ka san shi shedan dama yasa annabi yana keɓewa da mace in dai ba maharaman mutum bane yanzu yanzu shedan ne ce zai zamo shine na ukun su ta to shikenan da ya shiga sai shedan ko ya mene sai ya shiga tsakaninsu to shikenan sai dai bai dai yi mummunan aiki da ake kira mummunan aiki ba an gane amma dai an samu wasu wasanni wanda dai haramun ne shi ma to da ya haka bayan matan ta tafi gida sai kuma ya shiga nadama ya damu ainin da ya damu sai ya je bayan an dawo daga yaƙi sai ya je faɗa mawa ne masidina a masina umar ya faɗa masa cewa ga shi abin da ya faru da shi kaza kaza sai na umar ya ce to ka ji tsoron Allah dai kar ka ƙara irin wannan kar ka ƙara kar ka ƙara ya ce ka je kar ka faɗa ma kowa ka tuba Allah dai ya fi ma sai ya gagara nutsuwa sai je ya faɗa masa na abubakar sai na abubakar ya gaya masa irin abin da sai na umar ya gaya masa ya tare sai na abubakar ce ina ce baka faɗa ma kowa ba ya ce eh ya ce to ka je tsakaninka da Allah ka tuba to haka ake so mutum ya yi ka je ka yi nadama wa shuruɗin taubati annadum ya je yi nadama ya ce ka tuba tsakaninka da Allah kaga manyan sabon nan biyu sun gaya masa abin da ya cancanta yi bai iya ɗaukan haka ba an gane sai ya je ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa wa manzala sallallahu alaihi wasallam sai manzala ran sai ɓaci ya ce ko kana daga cikin wanda an ce an tafi yaƙi sukan nemi yin wasu abu da matan mutane ya ce wallahi shi bai ciki bai taɓa haka bai wannan kara annabi ya ta faɗa ya ta faɗa ya ce me yasa mutane ba su tsoron Allah me yasa kaza annabi ya ce shikenan ka je abin da Allah ya ce a kanka sai hankalinsa kuma ya daɗa tashi sai na Umar ya kira shi ya ce na gaya maka ka tuba tsakaninka da Allah kake sai na abokar ma ya ce na gaya maka ka tuba tsakaninka da Allah in ka tuba shi kenan yanzu gashi gashi kai gurin abun gun annabi sallallahu alaihi wasallam gashi kuma ya ce maka yi abin da Allah yi to shine dama an ce da hantsi ya faɗa wa annabi aka sallallahu alaihi wasallam to sai can yamma wajen magariba sai annabi ya ce ina mutumin nan yake wanda ya zo mana da labarin nan kaza aka ce gashi nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mun yi azara da kai an yi asibayi yau da kai a cikin jama'a ya ce e an yi azahar da kai ya ce e an yi la'asar da kai ya ce e sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to shikenan ka ji Allah ya yafe maka amma kar ka ƙara haka sabiya da yayi wannan ayan ta sauka cewa aqimis salata liduluki shamsi a aqimis salata darafain nahir ku tsaye da sallah gefen wuni guda biyu shine sallan asbahi da kuma azab da la'asar aqimis salata darafain nahari wa zulafan min al-layl da kuma ku tsaye da sallah da wani yanki na dare shine magariba da isha'i to in kuka yaka innal hasanati kyawawan ayyuka su ne hasanatu wayannan sallolin to yuzhibina sayyi'a suna tafiyar da munanan aiki da kuka yi tsakaninku da Allah Allah yana yafewa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce duk wanda yake sallah biyar a cikin jama'a yace to kaman mutumin da yake da tafkin ruwa ne babban tafkin ruwa a kofan gidansa kullun sai yayi wanka sau biyar annabi yace shin za a samu datti a jikinsa a gaciya kullun fa muke dinga wanka sau biyar kasan ko ko ba sabulu ko ai ba yi datti ba ko ba sabulu ya shiga kawai ya yi ciccuɗa jikinsa ya fita in an jima ya sake har sau biyar to ai ko ba za a samu datti a jikinsa ba to annabi ya ce to haka wanda yake sallah a cikin jama'a yake wanda yake salloli biyar a wuni in dai tsakaninsa da ubangiji ne sai dai in tsakaninsa da bayi dama shine abin da yake tatile mu tsakanin mu mu bayi cutan yan uwanmu da muke yi to sabiya haka idan mutum ya yi mummunan aiki islamic tech shaidan ya ɗauke shi to ya tuba tsakaninsa da Allah kar ya faɗa ya tuba tsakaninsa da Allah bana mantawa ta rana ina kallon irin wasan kwaikwayo da suke yi sai shigen irin wannan ya faru da wata matan aure sai ta je ta gaya ma wata kawanta sai kawanta na ce wai ta faɗa wa mijin lalle lalle duk yanda ake gaya masa in ba haka ba bara ki sha ba a gurin Allah ashe ma kirci take so ta mata tana so ta faɗa ne a kore ta to lokacin kafin na ɗan ga kallon a ƙarshen abu ne na ce ne ne zaton kowancen yi kayan ne suke so su gwada a cikin duk da dai bayan muna bin bayan su bane dan bata tarbiyya suke eh bata tarbiyya suke wayannan lalatattu masu wasan kwaikwayo din yawa sabiya alaka to na zaton ma nan yi kayan ne da su gwada ashe su ne suka tsaya hakan tana so ta mata makirci to duk bawan Allah da ya samu irin wannan ka tuba tsakaninka da Allah karka faɗa ma kowa da ya kai nadama Allah ya yafe to Allah ya sa mu cika da imani to yasa sai da Maryam ta damu sosai sabila da din mai imani in ya saban Allah to baya iya nutsuwa yakan damu aini me yasa ya irin wannan to wannan alamun yana da imani amma in yayi aikin sako ya zauna yayi shiru kamar tsimma a randa yayi shiru to wannan imanin sa babu imani zuciyarsa ta bushe Allah ya kiyaye mu
فناداها من تحتها ألا تعذني قد جعل ربك تحتك سريا
فنادى فنادي فناديها من تحتها مو ما سورشكو إيه. فناديها من تحتها ألا تعذني Allah ta zani kajjala rabbiki ta take sariya fanadiya min tatiya to sai mala'ika jibrilu kaga da yanda waliya take ta magana da mala'ika fanadiya min tatiya sai mala'ika jibrilu ya zo kiraye ta min tatiya ta karkashin wato wannan bishiya da ta je gurin ta kamar da aya na gaba da ya gaya mana sai ya ce mata Allah ta zani ya ce kada ki bakin ciki to kaga yanda ake koya ma wanda ya samu kansa cikin sabon Allah kenan kare ce shi ya yi aikin da ya san Allah bari ya fi masa ba subhanallah kai din wane to idan Allah bai yafe maka ba menene Allah bai da laifin kan ai Allah gafuru yi mu ne aya guda ne ma Allah yake ce la takana dumi rahmatillah wallahi qul ya ibadi allazina asrafu la takana dumi rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a inna Allah wal ghafur Allah aya guda ya ce wa annabi Muhammad ya gaya mana ka gaya wa masu saban Allah la ta kana ɗumin rahmatillah kada ku tseba tsammani ga raman Allah duk sabanka ka tubo Allah abinda Allah yake nema kada ka ɗauki saban halal ne duk aikin sabanka in dai ka san ka ji a ranka mummunan aiki kake saba wa Allah kake kuma kana roƙon Allah ya yafe maka to Allah dai ya yafe maka kuma da ka iya tuba amma an ka ɗauka kawai ba komai kake yi ba to sai ka zama kafiri ma haka saboda Allah ya ce haramun ne kai kuma ka ɗauke ta halal ne to idan mutum ya yi saɓan Allah a gwada masa girman Allah Allah zai iya yaɗe masa duk girman saɓansa amma sharaɗi ban yayi nadama ba kuma ya ce gobe dai koma jibi dai koma ba to su biya da haka Allah ta zani ya ce mata karki bakin ciki kad ja'ala rabbiki ta taki sariya ubangiji ya sanya wani korama a karkashin ki aka ce ai ga korama can ki gangara wurin sai ta je ta samu wani ruwa na ƙorama shine ta dinga wanka ta yi wanka a wurin ta wanke ɗanta ta kuma ɗauke shi ta goye shi ta fuskanci mutanenta da shi
وهزي إليك بجزء النكلة تساقط عليك رطبا جنيا
وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا aka ce da ya gaya mata cewa ga ruwa can Allah ya samar mata gayi can ta je ta wawwanke jikinta ta yi wanka to aka ce wannan wani bishara ne mata guda ɗaya ta sake dai sanin wannan al'amarin fa daga Allah ne ba don haka ba ya dai ko tana daji wajen sahara ko ta ina za ta samu ruwa ba rijiya ne a gurin ba ba bakin wani kogi ba amma wannan samar da ruwan ma a saharan wani aya ne Allah ya sake mata to shine sai ta je ta yi wanka ɗin sai ya ce mata kuma wa kuzi ilaiki bi jiz'in nakalati wato ki yi riko zuwa gare ki bi jiz'in nakalati da yankin wannan kututturen dabino an ce akwai wata bishiyar dabino ne a wajen ta bushe ma dabinon ba ya'ya kanta duk tankanta ya bushe aka ce ta rike su lokacin da nakudan ya zo mata ta rike shi ko kuma bayan ta aihun kai sai aka ce ta rike wannan kututturen dabino ta jijjiga wannan busasshen dabinan wa kuzzi ilayki bi jiz'in naqalati ki yi riko gare ki ki raurawa wannan menene wannan kututturan dabino wanda take busasshen ta saqat alayki dai fado a gare ki ruduban wato danyen ƴaƴa irin kasan dabino akwai kaude akwai kuma rudab danye irin mai zaki mai abun nan an dai gane irin wannan ko ya wato irinsa kasan shi an ce shi didare shi dabino gaba ɗaya ma yana magani amma wannan kuma mai ɗanye ɗanyen shi ma wani magani kuma na musamman yake daban to haka ce ta sakat alaiki rudu ba ɗanye ɗin nan irin wannan ɗanye mai zaƙi mai daɗin nan dai faɗo gare ki janiyan wanda yake nunan ne da dai faɗo ki ɗauka ki ci sabiya da duk wanda ta ayu duk gaɓɓun nan jikinta ya yi motsa sabiya haka ta ta gaji yawa kamar yadda iyayenmu mata da aka ga akan yi ƙoƙarin sama ma wanda ta aiwo abinci domin a samu to a mata dai wani taimako na gudumawa wanda dai a taimaka mata ta ɗanji yawa ta ɗanji ƙarfi ta ji ta dawo hayyacinta to shine ita ma aka gwada mata ga dabino nan ta girgiza dai faɗo ta saka ɗalaiki rutuban janiyan ɗanyen dabino nunan ne gashi nan dai faɗo ko da ta je ta rike to duk malaman tafsiri suka ce wannan yana tabbatar da karaman waliyai gaskiya ne haka imamu dabari ya faɗa haka imamu kurɗabi ya faɗa duk masu tafsirin nan da suka zo wannan waje haka suke faɗa suka ce wannan rike busasshen dabino da ta yi ta girgiza da jibril ya ce ta girgiza ta girgiza kawai yayi ya'ya ya zubo mata yana gwada karaman waliyai gaskiya ne har suke ce imamu dabari ya ce ba mai mushin karaman waliyai ya ce sai jahili sai fasiki dan bid'a haka ya faɗa ya ce karaman waliyai gaskiya ne waliyai sun gwada karamomi da yawa kuma ƙur'ani ya tabbatar da haka tun daga shi ita ma ta riƙe dabino kuma ya faɗo ɗanye sai da haka ruduban janiya na
فكلي وشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن إني نذرت للرحمن سوما فلم أكلم اليوم إنسيا
فكلي وشربي وقري أينا فإما ترين فإما ترين من البشر آدا فقولي إني نذرت للرحمن سوما فلنكلم اليوم إنسيا جبريل يتي متى dabinan nan zai faɗo gare ki ɗanye ki girgiza kuma in ya faɗo fa kuli ki ci washe rabi ruwan nan kuma bayan kin ci dabino ki je ki sha ruwa wa qarri ainal ki nitsar da zuciyanki ki nitsar da idanuwanki ki nitsu kar ki damu kar ki daga hankalin ki tunda ta daga hankalin ta ce ya laitini mitu qabla haza duk wannan ana koya mana irin idan mutum ya samu kansa a tarkon shedan to kada ka rada barnansa ka gwada mata cewa raman Allah da wannan sabansa raman Allah to kaman akwai ne da babu tunda Allah yana faɗa hadisul qudsi cewa da bawa zai zo mun da cikin duniya da laifuka ya ce to in dai ya tuba ni kuma dai same ni cikin duniya da gafara haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa sabiya shi fa Allah so yake a tuban sabiya da ai Allah wato Allah ubangiji ubangiji ne da yake shi yayi mu ya san halin mu ya ce mana kada ku yi kaza kada ku yi kaza to ya san dan adam sai yayi sai ya ce to shikenan ku tuba in kun yi in kayi ka tuba shi haka Allah yake so in kayi ka tuba amma fa kuma ba ka mai da abin aikin ka ba ka tuba ka yi nadaman ba za ka ƙara komawa ba kuma Allah zai taimake ka sabiya da haka kama karkace ai na tuba da na bari na zo na koma yanzu kan ni barin sake tuba ba kawai bara a bar shi shine malam ne adari yake ce wala ya kula hatta ya hadinin lahu ko kuma wa fa innahu ko anan ne yace fa innahu min alamati shiqai ko wal khizlani wa dams wa damsil basirati yace kada mutun yace ni kan bara mu tuba bayan sai sai Allah ya shirye mu yace in ka ji mutun na faɗa haka to min alamati shiqai shiqai yana daga alaman mara arzikin lahira ne shi Allah ya kiyaye mu kuma yana daga alaman tababbe ne yana daga alaman kuma wanda basiransa ta shafi duk laifinka ka nemi yafiyan Allah duk laifin ki nemi yafiyan Allah yawa kuma Allah dama ya yi mu ne don mutu baɗin yawa to su da haka ya ce mata wa ƙarri aina ki kuma nitsar da idanuwanki fa in ma shi ne ki nitsu fa in ma tarayyi ne min albashari adam idan kuma kika ga wani mutum daga cikin mutane to fa ƙuli ki ce masa inni nazartu lirrahmani sauman ni nayi bakance bakancen azumin magana yawa domin aka ɗauke shi azumi kawai a mai azumi bai magana ne to wannan azumin magana ne an kamanta rashin magana ne da azumi kamar yadda mai azumi yawa baya ci baya sha ko duk ya kame da irin wannan da shauran abubuwan da shari'a ya hana to haka shi ita ma ba za ta yi magana ba kwata-kwata yawwa yanda mai azumi bare ce bare sha ba ita ma haka yace fa quli inni nazartu lirrahmani sawman falam ukallima al-yawma insi insiyan barin yau a yau barin yi magana wani mutum ba barin yi magana da kowa ba duk wanda kika haɗu da shi ki gaya masa koya haka na'am
فأتت به قومها تهمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
فاتت به قومها تعمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فاتت به sai ta zo da shi ƙaumaha zuwa ga mutanenta ta zo da shi ta zo da annabi isa alayhi salamu zuwa ga mutanenta fatat bihi qaumaha tahmiluhu tana ɗauke da shi قالوا يا مريم ko sai suka ce ya ke maryam laqad ji'ti shay'an lallai kin zo da wani abu fariyan wanda yake bakon abu fariyu suka ce shine kid'an wani yanki kin zo da wani irin yankin abu wanda al'ada ba san shi ba kawai budurwa ba a taba ganin alamun ciki gare ta ba kawai a ce ta haihu to laqad ji'ti shay'an fariyan lallai kin zo da wani abu sabo wanda ba a san shi ba na
يا أبت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بجيا
يا أبت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بجيا ya ukuta haruna suka ce ya ke uwan haruna aka ce haruna ba, ba annabi harunu na annabi musa ba ne don annabi musa da harunu sun yi zamani da fir'auna tsakanin zamaninsa da annabi isa an ce ya fi shekara dubu biyu to ba shi yake magana ba a wani mutumin kirki ne a bani isra'ila a wannan zamanin aka ce sai ana kamanta kirkin ita tsayida maryam da shi shi ne kawai wato halinsu iri ɗaya ne da tsayida maryam da shi wannan haruna da wani wali ne a wannan zamani shi ne kawai sai aka koma ma da ce mata suna uta haruna yar uwan haruna ta biya da halus an ce kai ka ce ya mata fasin ɗin hali da ita ma ta masa wajen haƙuri wajen sanin ya kamata wajen ibada wajen karama wajen duk dai wani hali na kirki sai kawai aka koma ce mata uta haruna uta haruna yar uwan haruna yar uwan haruna to shine suka ce ya uta haruna ya ke yar uwan haruna ma kana abokin ra'asau ma kana abuki babanki bai zamo imra sau'i imra sau'i bai zamo mutumin muni ba ma'ana ba mutumin banza bane shine imrana kenan wa ma kanat ummuki mahaifiyanki bata zamo kuma bagiyan mai aikin banza ba bagiya ita ce subhanallah wato kama a ce karuwa kenan to bata zamo ita mazinaciya ba mahaifiyanki ita ce hannatu kenan to ya da ai kuma ke muna ganin ki mutuniyan kirki ya da ai a zo kuma a ce kin zo da irin wannan hali ga shar ana kiranki yar uwan harunu shi harunun nan aka ce sabila da kasantuwansa mutumin kirki ne lokacin da ya rasu sanda aka samu mutum dubu arba'in suka halarci janazansa mutum dubu arba'in kuma kowanne daga cikin wannan mutanen ana kiransu da harunu wato idan a zamanin bani isra'ila a lokacin mutum ya zama waliyi cikakke to harunu ko yake kiransa to harunu harunu salihan bayi mutum ɗaya ɗaya san da mutum dubu arba'in suka halarci sallan janazansa banda sauran jama'an gari gama gari kawai ka zan ko wannan bawan allah ne kamar yadda yanzu ne a ce shehunai ɗai ɗai ɗai ɗai san da aka kirga shehunai mutum dubu arba'in suka zo sallan wannan bawan allah kaga ko ai mutum ya cika mutumin kirki kuma ya isa wannan babban bishara ne na cewa wannan bawan Allah ne to banda to sauran jama'an gari ba ai dai ka nemi miliyan kaza to shine aka to suka ce gashi muna sifanta ki da haka gashi kuma kin zo da irin wannan aiki
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا فأشارت تتفار تكفار ونم مغنغنو فأشارت هتي إشارة إليه زوا غريش suka ce ma'ana ta musu ishara irin ku tambaye shi irin na annabi ibrahim kenan ko lokacin da ya sara gumaka suka ce man ba ala azabi alayati na ibrahim qala jabal falahun kabiru ma za fasaluhum in kanu yantiku ku tambaye su mana ba su in dai suna magana ai ku tambaye su babban su ne musu wannan aikin suka ce ai laqad laqad alimta ma haula yantiku ai ka sani sare ba su magana yace yanzu kuma ku a dinga bauta ma wanda baya magana baya kaza baya kaza suka ce to ai ka mana rainin hankali abi aka dole mu dauki ka dole mu dauki mataki a kanka ta sai ya zaka ita ma ta yi ishara ta ce a ta ce a tambaye a a tambaye shi to su sai suka ce ya dami magana kaifa nukallima kaifa nukallima yauma ko ko kaifa nukallima man kana kaifa nukallimu man kana ya dami mai magana da wanda ya zamo filmahadi a cikin tsumman goyo sabiyan kuma ɗan yaro ƙarami ya dami mai magana da shi wanda bai ma san komai ba to anan malamai suka ce a can mala'ika ya ce mata fa in ma tarayyina min albashari adam fa quli inni nazartu lirrahmani sauman falam ukallima al-yawma insiya idan kika haɗu da wani ki ce na yi bakancan azumi baran yi magana da kowa ba a yau baran yi magana da wani mutum ba sai suka ce ah to kuma an ce bara ta yi magana ba to kuma gashi an ce kuma in ta haɗu da wani ta ce masa yau barin yi magana ba suka ce to kuma akwai ta naƙudi kenan a ciki ta yi bakancan cewa bara ta yi magana da kowa ba kuma an ce in ta haɗu da wani mutum ɗaya kuma ta ce masa ni yau na yi bakance barin yi magana da kowa ba to ai ta yi magana kenan ko ko ba haka bane to malaman tafsiri suka ce a abinda ake nufi ka san shi qur'ani da yake ya zamo gagarbado eh duk wani mai kawo masa farmaki qur'ani bai bar wani fage ba san da sanda ya toshi shi yasa ka ga wanda suka mustashriqun wanda su ne irin mutanen turawan yammacin duniya sukan yi musuluntan ƙarya wani sa'in ma ba su musuluntan ba amma sukan je su karanta yaren larabci su fahimci larabci wanda ko malamin ya yi magana sai su tara masa gajiya i ko malamin addini sai da dama su sun yi karatun kawai don jayayya ne to irin su dai alhamdulillah akan samu da yawa sukan musulunta amma kuma sukan nemi farmaki wa musulunci sukan je su zauna mutum ya kai ma ya kai matsayin profeso a arabiya don jin larabci a jami'a an bashi yana da digiri ɗai ɗai ɗai har digiri hudu yake da shi akan larabci to sai ya zo ya fara shiga ƙur'ani ko wasu maganganu na addini ya dinga mata tanakudi yana mata warwara yana naƙadi ya ɗauko abubuwan da suke da shubuwa suke da kamanceceniya wanda akwai rikitarwa a ciki sai ya ɗauko su yanzu sai ya ɗauko irin wannan maganar ya ce ai littafin ku ya ce an ce kar ta yi magana da kowa inni nazartu lirrahmani sauman falan ikulima yawma insiya na yi bakancan azumin magana ma ubangiji barin yi magana da wani ba a yau in kina da wani to kuma an ce in ta haɗu da mutum ne ta faɗa ka kuma an ce ta riga ta yi bakancan magana to ta yi magana kenan ko mutum da ta haɗu da su an gane sai malamai suka ce a ba haka ne maganin yadda abin yake shine yadda aka gaya mata jibril ya ce mata fa in ma tarayyini min albashari adam fa quli inni nazartu in dai kin haɗu da wani in kin haɗu da wani to daga kan wanda ta haɗu kar ta ƙara magana an gane daga kan wanda ta haɗu ta ce masa na yi bakancan magana to kar ta ƙara magana shi yasa da ta haɗu da mu na farko ya ce ya aka yi haka ko da ta haɗu da mutane da yawa ta ce musu na yi bakancan magana ba ran yi magana da kowa ba yau to da ta yi gaba da suka tambaye ta shine fasharat ilai sai ta yi nuni zuwa ga shi annabi isan yana tsimman gobe sai suka ce to kai fa nukallimu al-yawma kai fa nukallimu man kana fil madi sabiya ya da mu yi magana da wanda yake tsimman goyo to shine da ga musu wannan fa ba irin sauran jinjirayen da muka saba gani a tsimman goyo bane
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا abinda annabi Isa ya fara faɗa kenan mutane suna mamakin jinjiri a tsimman goyo ko sai ce ni Abdullahi ni ba bawan Allah ne ka san ko dole a ba da hankali eh jinjiri yana magana shine hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda suka yi magana suna jinjiraye su uku ne amma malamai sun ce ba wai annabi na nufin daga su ba wasu ba eh tunda shi ma shugaba ya yi magana shi tunna cikin ma yake magana annabi muhammadu da yawa idan kana karanta kissan annabawa sai ka ga irin haka ma ya faru ga annabi muhammadu kamar yadda jiya muke faɗa bai zama abun mamaki ba ko mutum ka yadda da na annabi amma kana inkarin na annabi Muhammadu wannan ko don girmama manzon Allah ya kamata ka sallama ballantana kuma ga hujjoji nan barkatai to in mutum yake nisa irin wannan ya raina shi sai ga ya zo mutuwa ya gagar mutuwa da imani amin albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sai ya ce inni abdullahi ni ne ni bawan Allah ne ati ne likitaba an bani littafi waje alani na biyan kuma an sanya ni annabi san da ya magana wajen guda goma sha biyu ne ko sha uku ya yi magana a lokacin guda ɗin kaga anan da ya yi uku ni abdullahi ati ne likitaba waje alani na biya ni bawan Allah ne an bani littafi kuma an sanya ni annabi
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يتي وجعلني مباركا كما الله يسنيني ni mai albarka ne shi ne aka ce ma'anan mai albarka shi ne mai yawan amfanar da mutane dama ba wani abu ne albarka ba shi ne ka zamo mai amfanar da mutane ko da iliminka na addini ko da iliminka na zamani ko da dukiyanka ko da lafiyanka ko da sana'anka da Allah ya sa ka iya ka koya ma al'umma da yawa shi ne ma'anan albarka ba ka zo kai ɗayanka babu baka amfanar da mutane komai ba a shi ne wani malami yake ce wai wa illan tamfa wai fallurra wai dai to ba za ka amfanar da mutane ba to ka cutar kawai Allah ya sa mu cika da imani ba malami ne yake faɗa ka ba wani mawaki ne eh wa illan tamfa fallurra wai dai ba za ka amfanar ba kawai kai ka tsaya kawai shikenan ya ce to a to ai gara ka cutar kawai a samu dai ɗaya daga ciki Allah ya sa mu cika da imani tasbiha laka wajalani mubarakan aina ma kuntu duk yanda na kasance wa ausini bis salati kuma ya Allah ya mun wasuci da sallah wa zakati an mun wasuci da zakka ma dun hayyan matukan ina raye kaga nan kuma magana hudu yayi in ka hada da uku bakwai kenan
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
wa barran biwalidati walam ya ja ni jabbaran shaƙiya ya ce ni kuma Allah ya yi ni wa barran mai yawan biyayya ne biwalidati ga mahaifiyana kaga ajiya kuma na annabi ya maka ce mene wa barran biwalidai ko walam yakun jabbaran asiya ali an yi shi mai biyayya ne ma iyayensa guda biyu shi da yake yana da yana da uba sai ya ga ce wa barran biwalidai ya zo da tasniya mai uwa da uba duka yana musu biyayya shi kuma nan ya ce wa barran biwali da ci Allah ya nemi mai matukan biyayya ne wa mahaifiya na kamar yadda je muka yi bayani iyaye in mutum na so ya zo mai albarka to ya zama mai musu biyayya matuka ya musu biyayya da aka jana ce kai ka huta tun da ka rabu da iyayenka lafiya to gaskiya babban arziki ne amma akan a ce mutum iyayensa sun hana shi yin wani abu ya ƙi ya bari ya ƙi ya bari duk sa'in da suka ji yayi wani abu mara daɗi sai sun yi baƙin ciki to har su mutu ana haka bai tuba ya nutsu ba to dai sha wahalar rayuwa gaskiya ko ya tuba daga baya sai ya sha wahalar rayuwa sabiya da ya tabakanta na ma iyayensa rai na ya tabakanta ma ma iyayensa rai wa barran biwalidati walam ya ji anni ubangiji bai sanya ni jabbaran ko walam ya ji anni jabbaran Allah bai sanya ni in zamo jabbaran wato mutum jabberin mutum ba shine mai girman kai mai kuma saban Allah mai dai duk wani abu na alfasha Allah ba haka ya sanya ni ba shaƙiyan wanda yake mara arzikin lahira Allah bai sanya ni haka ba ni Allah ya yi ni mai albarka ne duk yadda na zo kuma ni Allah ya yi ni wato mai biyayya ne ma iyaye to kaga nan yayi cewa barran bi walidati walam yaj'alni jabbaran shaqiyan kaga nan ma magana uku yayi ni mai biyayya ne ma iyaye na bai sanya ni zamo jabberi ba bai kuma sanya ni shaqiyi ba kaga an kada da bakwai ya zama mene goma to anan annabi Isa cikin wannan lokatayya lokaci guda ya jero innan maganganu to me kake zato in an ce maka annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin mahaifiyansa an rawaito ta sha cewa tana jin sai yana mata magana annabi Muhammad ai babu mamaki ko babu mamaki in dai annabawan da basu kai shi daraja ba Allah ya musu haka to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama idan Allah ya masa abin da yafi wannan ya kamata ce ka yadda in dai kai musulmi ne imani ne ba tare da wani mene jayayya ba akan haka sannan annabi sallallahu alaihi wasallama shi na fitowa kuma daga cikin mahaifiyansa ai sujada yayi faduwa yayi sujada kuma yayi attishawa mala'iku suka ce masa yace alhamdulillah suka ce yarhamakallah yace gafarallahu lana wa lakum haka annabi Muhammad ya faɗa sallallahu alaihi wasallama rafi ar-ra'sahu wa fi zalika rabi ila kulli sudadin ima'u annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga kansa ya kalli sama mahaifiyarsa ta ce kaman babba kai ka ce babban mutum duk da dai babban ne shi ya fi kowa ma girma kowa ƙarami ne a gabansa sallallahu alaihi wa sallam sai dai kankantan hawan hawa ko annabawa mamunsa ne sahabbansa ne sahabbansa suna ƙasa da annabawa tabi'ai tabi'u tabi'una haka har ya zuwa dai kuma gwargwadon imaninka da tsoron Allahnka gwargwadon kuma yawan masa salati gwargwadon irin soyayyar da kake masa to da wa'annan kalmomi za mu kwana nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abin da muka yi kuskure kuma Allah ya fe mu duk masu neman addu'a sai mun yi azumi goma da mu fara inda dare da lafiya da mu fara amsa tambayoyi biya da haka duk masu tambaya a ajiye takardunsu don karatunmu ya samu ya ɗan tura kuma da, da, da mu fara in Allah da goma da mu fara amsa tambayoyinsu kuma da mu ba da nambobi kamar yadda muka saba insha Allah Allah ya sa Qur'ani ya cece mu albarkan alqur'ani Allah ya yi mana damuwan duniya da lahira duk abin da muka sa na gaba na arzikin duniya da lahira Allah ya tsaya mana wanda suke ba mu gudumawa kamar malam Alhaji Ya'u baban karatu kamar malam muktar musa wanda yake titin kobe street amma haliyan yanzu yana lagos wanda ya ba mu guduma muka gyara innan sifikuna mu na sama to allah ubangiji ya tsaya musu da shauran duk wanda suke ba mu gudumawa allah ya biya su akwai wata bayar allah ma ta saya mana fetur 25 liters wajen dubu takwas da ɗari biyar to allah ya sa a mizaninta ya kuma kai gurin iyayenta jikokinta kuma allah ya musu albarka da mu da su da ita kuma duka Allah ya samu cika da imani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fati lima uglika wal khatim lima sabaqa nasilati bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq dinil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin